إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yau ashirin da tara ga watan Zulhijja, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Wadda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan shida, miladiya tana dubu biyu da ashirin da biyar. kamar yadda aka sanar yau insha Allah za mu dawo bakin darussanmu na ranar laraba da muke gabatarwa sati-sati to kamar yadda gabatarwa ya gabata cewa insha Allah yau za mu fara gabatar da goron sallah a wannan masallaci namu mai albarka na wannan kwaleji na college of nursing da ke nan babban birnin bauchi so muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da digadiganmu a kan imani da ayyukan alkhairi abinda muka gabatar a baya wadda muka dace Allah ya sa karɓaɓɓe ne ya zama kuma zai amfani mu ranar alkiyama. Wadda muka yi kure Allah ya yafe mu ya musanya mana da mafi alkhairi. Abinda za mu ɗora Allah ya tabbatar da mu akan daidai ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma amfani mu ranar alkiyama. Kamar yadda aka sanar taken darasinmu shine ka cika alkawarin Allah. Kowane ɗaya daga cikinmu akwai alkawari da yarjejeniya da ke tsakaninsa da Ubangiji. Wato yana daga cikin daɗin addini tunasarwa da yake cikin addini. Tuntuntuni da yake cikin addini. Yanzu ƙasarmu ciki take da dokokinta, amma babu waɗansu da aka wakilta su dinga bi birni da ƙauye domin su dinga tunasar da mutane dokokin ƙasa?
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يهلك لهم ذكرا الله يتي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الله يتي كما هكا مكا سوكر دشي أبن كرنتاواني القرآن الله يتي بالعربي wasarrafna fihi min alwa'idi Allah ce muka yi ta maimaita narkon azaba da kalubale a cikinsa da ɗan adam zai fuskanta
wa sarrafna fihi min alwa'idi idan aka yi maganar fir'auna sai a dawo a sake maganar fir'auna idan aka yi maganar fir'auna sai a dawo a sake maganar fir'auna in aka yi maganar wuta a dawo a sake maganar wuta in aka sake maganar kabari a dawo a sake maganar kabari in an ce zalunci ba kyau a dawo a sake cewa zalunci ba kyau wa sarrafna fihi min alwa'idi Allah ya ce muka yi bayani daki daki a cikin sa muka yi ta maimaita abun da zai biyo bayan rayuwa na narkon azaba la'allahum yattaqun Allah ce ko bayi da su kiyaye dokokin Allah aw yuhdisu lahum zikran ko ya farar musu da wani tunani wani wa'azi da zai amfane su to wannan shine amfanin addini duk abin da aka ce ba kyau sai ka ji abin na maimaituwa sai ka ji abin na maimaituwa sai ka ji abin na maimaituwa in yau ka tsallake shi gobe sai ka sake cin karo da shi la'allahum yattaqun Allah ya ce muna haka ne don bayi su zan masu tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah amma daga ran da aka ce al'amarin Allah ya zo maka to wa'azi kuma ya kai yanzu kuma sai dai ka tarsa abin da kai akwai alkawari da yarjejeniya tsakaninka da ubangijinka mafi munin kuskure da za ka yi shine kwanakinka su kare wannan alkawari wannan yarjejeniya baka tsare shi yana daga cikin nadama nadama da bawa zai yi mafi munin nadama shine su haɗu da Allah bai cika wannan alkawari da ke tsakanin shi da Allah kuma rayuwa ce malam Muhammad kai kadai ka buga ma kanka lissafi ma'anan hisabi ai lissafi in an ce hisabi sai na umar yakan ce kuyi hisabi wa kanku kafin a zo a muku lissafi ne abinda kake yi kai ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70 shekarun al'ummata wato mafi nisan kwana da Allah ya ba ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce shekaru daga 60 zuwa 70 annabi ce shine mafi nisan kwanan mutanen al'umma daga 60 zuwa 70 sai ce wa aqalluhum man yajuzu zalika mafi kashin su ne da su tsallake shekara 70 inda yanzu za a rufe kofofin masallacin nan a ɗauki sunayen mu duka a ajiye ‘yan kaɗan ne za ka samu sun haura shekara saba'in a duniya’ ka je masallacinku a matsayin asamin ka kirga mutum nawa ne a masallacin masu shekara tamanin ka kirga a ƙwariyar gidanku familinku ka kirga yanzu masu shekara tamanin su nawa ne oke idan ka tashi a masallacinku kaga duka ba ɗan shekara tamanin yanzu bayan kun idar da sallah to kai ne Allah zai barkan sai bayan shekara tamanin ɗin kai in an tashi a dinga ganin ka haka ne ko ba haka ba so yanzu ka kalli duk taron mun nan a ce nuna ɗan shekara tamanin a cikin masallacin to idan ka duba babu a tunanin ka yanzu kai ne da a barka kai tamanin ɗin in an zo dubawan kai a ganka eh to karka yaudari kanka karka yaudari kanka karka yaudari yanka so aiki kayi ka gama lafiya kayi ritaya ka koma ga Allah ka haura shekara arba'in shekara hamsin buga makanka lissafi saura shekara nawa abinda ya rage nan ka dukufa akwai wani aiki a gabanka wadda in baka kiyaye shi ba wallahi da ka yi nadama amma karka yaudari kanka karka yaudari kanka karka yaudari kanka karka yaudari kanka ka buga makanka lissafi ka buga makanka lissafi wannan ya kamata kama kanka faɗa yanzu akwai wani wadda zai sa ka a gaba ne ya ce kawo wayanka daga yau karka sake danna waya kai ka ji tsoron Allah ka gyara kayanka in ma baka gyara ba ruwanka akwai da zai ce ma karka sake fita hira ne ai an wuce wannan matakin akwai wadda zai ce maka yanzu in ka fita in baka dawo karfe kaza ba za a ma hukunci ne kai ne zaka ma kanka faɗa so da kai zaka ma kanka hisabi to abinda darasinmu zai yi magana a kai shi ne wannan alkawari da ke tsakaninmu da Allah wallahi kowa ya tsaya ya jara kowa ya tsaya ya jara duk abin da ka san na da muhimmanci a rayuwarka wallahi muhimmancinsa bai kai wannan ba ayoyi ne a cikin suratul ra'd daga aya ta goma sha tara har zuwa aya ta ashirin da biyar insha Allah to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب Allah ya ce a faman ya alamu annama unzila min ra- ilaika min rabbika alhaqu Allah ya ce yanzu wanda yake da sani yake da ilimi ya fahimta annama unzila ilaika min rabbika alhaqu wannan abu da aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya wannan alqur'ani ka yarda gaskiya ne daga ka yarda gaskiya ne daga ubangiji ba ka da kokonto ba ka da shakka Allah yake kaman huwa a'ama Allah yake to zan yi daidai da makaho makaho shine wanda bai da imani makaho shine wanda bai yarda da abinda Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahayinsa ba makaho shine wanda ya yarda amma bai yi aiki da shi a karatunmu na shekaran jiya wato ka duba dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ka kalli dama Allah ya saukar da alkur'ani alkur'ani maganan Allah alaka da alkur'ani alaka da Allah Allah sai ya baka dama yace ya bar maka kai alaka da alkur'ani akwai wata alfarma a duniya da kake da ita da zaka samu wannan damar in ba rahamar Allah ba Allah fa mahalicci ubangijin da ya halicce mu wadda ke saukar da ruwan sama wadda zai tashi alkiyama ya yi hisabi ya buɗe maka wata ƙofa da za ka dinga alaƙa da shi idan alfarma ce ta ina kake da hanyar alaƙa da Allah wannan fa alƙur'anin ba ta finta ba ne maganan Allah ne maganan Allah ne ka karanta ka ji maganan Allah ne dokar da ka ji an ce a yi ko a bari Allah ne ya yi dokar shi ya ce a yi ko ya ce a bari kawai a ce kana da alaƙa kai tsaye da maganar ubangijinka ai Allah ya nuna maka jinka to wani bai yi imani wani bai gaskata wani ya gaskata bai yi aiki da shi ba Allah sai ya kira shi makaho ba makanta ba makanta mafi muni da bawa zai samu kansa a ciki kamar karyata alkur'ani kamar karyata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba makanta mafi muni kamar wannan makanta Allah ya tsare e wani shi bai zama da Allah ba bai zama da Allah ba bai zama akwai akwai makantar da ta wuce akwai makantar da ta wuce a wani ku Allah ke cewa am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun
am humul khaliqun
Allah ya ce am khuliqu min ghayri shay'in haka kawai kuka bubullo haka kawai ba wanda ya halice ku haka kawai Allah ya ce hankali ne kyau yayin am humul khaliqun Allah ce ko ku kuke halittin junan ko ku kuka halitti kanku ko kuma haka kawai kowa ya fito yanzu hankali ya kama wannan ka zauna ka yi nazari yadda Allah ya halicci ka kai kanka ka duba dirinka da abin da ka san ka sani a ce ba wanda ya shirya ka zai yiwu ba zai yi ba ka dubi yadda Allah ya halicci maza ya halicci mata yadda alaƙa take shiga tsakaninsu a samu hayayyafa kuma a ce halittar maza da mata ba shirya shi aka yi ba a ce kawai haka kawai neto ne kawai haka kawai kawai a ce haka kawai abin ya faru lokacin da za a yi mazan ba wai an san da mata ba ne matan an yi su ne kawai mazan ma an yi su ne kawai sai aka zo aka haɗu hankali zai kama idan ba ruwan da za a sha kowa zai halaka to nature kawai sai samar da ruwan ruwan fa kawai ya samu ne ba wai an yi shi don ku bane a kawai ya samu ne kawai sai aka yi shi cibis ku kuma in ba shi ba da ku rayu ba hankali zai kama banda makaho akwai wanda zai wannan tunanin saboda haka waɗannan 'ya'yan itatuwa ba wai don ku aka yi ba a neto ne kawai haka kawai suka samu so da suka samu ku kuma sai aka dace suna ƙara muku lafiya kuna ci a matsayin abinci yanzu wannan littafin malam Muhammad zai yiwu shi ne Allah ce am kuliku min gairi shay'in haka kawai abubuwan suka faru ai ba zai yiwu to wadda bai yi imani ba wadda bai gaskata ba Allah yake makawa Allah ya ce, Afa mai ya alamu annama unzila ilaika min rabbikal haku yanzu wanda yake da sani cewa abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya da gaskiya kaman huwa a'ama Allah ya ce to yayi daidai da wanda yake makaho Allah sai ya ce innama adatu hasrin ko innama yatazakkaru ulul albab Allah ce iyakar wadda suke wa asuwa ma'abuta hankula. Ai, ka ji ko? Ma'abuta hankula. Wadda ke da hankali shi ne wa'azi yake amfanarsa. Wadda ke da hankali shi ne za a karanta ayar Allah ya fahimci saɓon da yake cikinta. A wani bucewa ma Allah yake wa ma ya zakaru illa ulul albab. wa ma yadhakkaru Allah yace ba mai wa'astuwa a mai wa'azi wa'azin ya amfane shi illa ulul albab Allah ce sai ma abuta hankula kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab
آياته وليتذكر أولو الألباب الله يتي كتاب أنزلناه إليك مبارك littafi ne da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubarakun littafi ne mai albarka li yadabbaru ayatihi Allah ce don bayi su yi tadabburi na ayoyinsa ka zauna ka kalli alqur'ani ka ji maganganun alqur'ani ka san ko gayyar mala'iku ba su isa su yi wannan maganin ba. Liyadabbaru ayatihi domin su yi tadabburi su lura da saƙonni ma'anoni na Alƙur'ani. Allah sai ce wali ya tazakkara ulul albab kuma don masu hankula su wa'astu da shi. Saboda ka maganan Alƙur'ani da sunna magana ne na masu hankali. Wadda ke iya fahimta, wadda ke iya fahimta shi ne wadda ya mallaki hankalinsa to wani alkur'ani ya yarda maganan Allah ne ya yarda maganan Allah ne idan zai zauna ya karanta alkur'anin ko ya saurari alkur'anin tare da ya san maganan Allah ne ba zai ɗebe mishi kewa ba sai waka wakan wani ɗan fim zai ɗebe mai kewa amma maganar Allah ba za ta ɗaibe mai cewa ba kuma da gaske da gaske shi haka yake haka yake haka ne innama yatazakkaru ulul albab Allah ce masu hankali masu hankali masu hankali Allah ce su ne suke wa asuwa wani yadda kake zaunan nan ba zai samu natsuwa ba ba zai samu natsuwa ba sai ya sha sigari amma haka ne ko ba haka ba to wannan hankali ne wani ba zai samu natsuwa ba sai ya shaki koken ɗinsa wani sai ya sha wiwinsa amma haka ne ko ba haka ba ne haka ne to wannan aikin hankali ne ba aikin hankali ba ne saboda ka ba don mutum ya karya hula ta yi kyau ya wanke motarsa ta yi kyau ya sa agogo da zobe mai kyau shi yake nuna mai hankali ba jama'a mun fahimta to Allah ke iyakar waɗanda suke wa'attuwa Allah ke su ne ma'abuta hankula to yanzu abin da Allah ya ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq wacce yake da sani yake da ilimin abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya ba zai yi ɗaya da makaho ba makaho shine wanda bai yarda ba makaho shine wanda bai yi imani ba makaho shine wanda bai yi aiki da alkur'ani da sunna ba Allah sai ya keɓance ya ce innama ya tazakaru ulul albab iyaka masu hankali ke wa'astuwa da abin da aka saukar maka daga ubangijinka to yanzu Allah zai lissafa mana su waye masu hankali don kai ma ka gane kana da hankali ko baka da hankali to sai Allah ya ce الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق na ɗaya Allah ya ce allazina yufuna bi ahadillahi sune waɗanda suke cika alkawarin Allah wala yanquduna al-mithaq Allah ce ba su warware wannan alkawari kun ji abu na farko to dukkan mu tsakanin mu da ubangijin mu akwai alkawari da yarjeje wannan abun yana zuwa zai zo maka in ba yau ba gobe idan ba gobe ba cibi amma zai zo zai zo zai zo zai zo zai zo zai zo to duk abin da aka ce zai zo kuma da gaske zai zo kuma ka yarda zai zo kuma abin nan matsala ne don Allah ya kamata ka shirya mishi ko bai kamata ba yanzu ga shi nan muna zuwa yaran kwalejin nan suna dab da fara jarrabawa duk wanda suka zo malam in an zo karatu a samu a addu'a za mu fara jarrabawa duk ba shirin jarrabawan ba ne wani zai fara karatu tun karfe goma yana zaune a kan kafansa sai ya kai karfe ɗaya karfe biyu idonsa biyu duk ba shirin jarabawan ba ne? Wadda suna da jarrabawa a satin nan, sannan ka je ka same shi a filin ƙwallo da daddare a kulob yana hira yana da hankali? Jama'a mun fahimta? To abin da yake tafe, abin da yake tafe ka san ba makawa wannan abun yana tafi wallahi ba abun da Allah ya yawaita rantsuwa cewa wannan abun yana nan kamar haɗuwanka da shi kamar haɗuwanka da shi kamar haɗuwanka da shi Allahu la ilaha illa huwa ilaha illa hu la yajma'an إنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو الله shi kaɗai ne abin bauta ba wani abin bauta da gaskiya fi shi la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace wallahi Allah zai hada ku a filin alkiyama Allah ya ce wannan maganan ba ku kwanto a cikinta sai ya ce wa man asdaqu minallahi hadisa Allah ya ce shin waye fi Allah gaskiyar magana Allah ya ce wallahi da ka isa da isa ko ba da isa da isa ko wani mai daraja da kima ne a gunka yi wannan rantsuwar da ka gaskata maganar sa balle ubangijinka ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi yace ba ɗaya a cikin ku face Allah zai yi magana da shi kai tsaye ba dan tafinta tsakanin su in laifi kake yi ka mutu akan laifin baka tuba ba Allah da kansa zai tambaye ka wani me yasa na hana ka baka bari ba sai ka bada amsa ba wadda zai tsaya a tsakani annabi ya ce ba mutum ɗaya ba mutum ɗaya a cikinku face ubangiji zai yi magana da shi kai tsaye ba ɗan tafinta duk abun da zai tambaye ka da ka ji ka fahimta kai kuma ka ba da amsa shine ma'anansa na furgulakun ayyuhar sakala yana zuwa wannan alkawari da yarjejeniya wallahi shi ne kaɗaita Allah da bauta shi ne kaɗaita Allah da bauta kaɗaita Allah da bauta kaɗaita Allah da bauta dalilin da ya sa Allah ya ƙirƙiri halittarka ya ajiye ka a bayan ƙasa shi shine ka kadaita shi da bauta shi kadai kar ka hada shi da wani a cikin bauta kai bawan Allah ne dalilin da yasa ya halicce ka don ka bauta mishi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين wa ma khalaqatul jinna wal insa Allah yace ban halicci aljanu da mutane ba illa liya'budun ay illa liwahidun Allah ce sai don su kaɗaita ni da bauta Allah ce ba abin da nake bukata a gunsu Allah ce ba abin da nake bukata a gunsu in ciyarwa ne ni ne mai ciyarwa in azurtawa ne ni ne mai azurtawa Allah ce ba abin da nake bukata a gunsu Allah ya ce abin da na halicce su don shi Allah ya ce su kaɗaita ni da bauta jama'a kuna ji wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wannan alkawari da yarjejeniya Abdullahi dan Abbas ya ce Allah ya fito da zuriya tsatso na annabi Adam alaihi salatu wassalam tun daga tsatson iyaye da kakanni Allah ya baje kolin su ya kulla wannan alkawari da su wa iz akada rabbuka min bani وإذ adama أخذ min ربك zuhurihi من dhurriyyatahum بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين aw taqulu innama ashraka أو aba'una min qablu تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah ya ce wa iz akada rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum lokacin da Allah ya fito da tsatson annabi Adam zurriyarsa daga tsatsonsu Allah ya ce tun tun tun duka aka baje kolin duk wadda Allah zai halicce shi a zurriyar annabi Adam har tashin kiyama sai da aka fidda shi a wannan ganawar وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم Allah ya fitar da tsatson annabi Adamu daga tsatson iyayensu wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya shedantar da su akan kansu da kansu alastu bi rabbikum Allah ce ba ni ne ubangijinku abin bautanku ba ba ni da ku kaɗaita da bauta ba qalu bala shahidna duka suka ce Allah mun shaida mun ɗauki wannan alkawari Abdullahi dan Abbas yace ba kuma gungun ƴaƴan Annabi Adamu Allah ya magana da su suka amsa gaba ɗaya ba yake ɗaya bayan ɗaya kowa ya ma Allah alkawari nayi alkawari ma Allah zan bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya ‘ya'yana sun yi alkawari ma Allah, za su bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya. Ka yi alkawari ma Allah, ‘ya'yanka sun yi alkawari wa Allah, iyayenka sun yi alkawari ma Allah, matanka sun yi alkawari wa Allah, kowa ya yi alkawari ma Allah. Sai ya ce, an ta ƙulu yawmal kiyamati inna kunna an haza gafilin. Allah ce, to na sanya ku, ku zan masu shaida akan wannan alkawari da muka yi da ku. don kan ranar alkiyama ku ce mun kun rabkana ko kun manta Allah ce kar wani ya zo ya ce mun ya manta an ta ƙulu yau malkiyamati kar fa ranar alkiyama mu haɗu da ku in ji Allah ku ce inna kunna an haza gafilin Allah ai mun rabkana da wannan yarjejeniya to dalilin da yasa duk al'ummar da Allah ya tada ita a bayan ƙasa sai ya tada manzo manzon ya zo ya tunatar da ita akwai fa alkawari tsakanin ku da Allah akan da ku kaɗaita shi da bauta shi yasa duk annabin da ya zo furucinsa na farko ubudullaha malakum min ilahin gairu ku bauta ma Allah ba ku da abin bauta da gaskiya in ba au taqulu Allah ce kar mu haɗu da ku ranar alkiyama ko kuma ku ce innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan dhurriyatun min ba'dihim kar ku ce ai kun tashi ne kun samu iyayenku mushrikai ne suna shirka ku kuma zurriyarsu ne ƴaƴansu abinda kuka tashi a gida ne a gida ne kuka samu Allah ce kar fa wani zo ya gaya mu haka kaga kenan Allah ya ja kunnin kar ka bi wani akan bata kar ka zo ka ce mishi babanka ne kar ka zo ka ce mishi a gidanku ne kar ka zo ka ce mishi mai gidanka ne wannan shine mafi girman alkawari da yarjejeniya jama'a da ke tsakaninmu da ubangiji in ana maganan addini addini addini wannan shine lamba ɗaya in ana maganan musulunci in dai musulunci ne to wannan shine karatu lamba ɗaya la ilaha illallah jama'a mun fahimta na biyunsa muhammadun rasulullah in mutum ya yarda da waɗannan ya furta ya zama musulmi dama musuluncin kenan وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين الله يتي وما لكم لا تؤمنون بالله ميكي غريكو معنا ميسا ميكو مي داموركو لا تؤمنون بالله دبزاكو إيماني دا الله بقى والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiranku don ku yi imani da ubangijinku Allah ce to me matsala me yasa ba da ku yi imanin ba ga manzonku na kiranku zuwa ga imani sai ya ce wa qad akaza misaqakum kuma ya riga ya riki alƙawarin yayi yarjejeniya da ku in kuntum mu'minin to in dai ku masu imani ne Allah ce to ku yi imani ku kadaita Allah da bauta wa malakum la tu'minuna billahi me ke gare ku ba za ku yi imani da Allah ba wa rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kiran ku zo ku yi imani da ubangijinku wa qad akaza mithaqakum kuma Allah ya riga ya riki alkawari da ku Allah ce to me zai hana ku yi imani don ku cika wannan alkawari jama'a duk abin da ka san ka tsare a musulunci duk abin da ka san ka tsare a musulunci wallahi in baka tsare kadai ta Allah da bauta ba to baka tsare komai ba wallahi baka tsare komai ba duk abin da ka sani bauta don ita Allah ya halitce ka ka bauta mishi kuma bautar shi kadai bayi so ka yi tarayya da shi cikin kowane nau'in bauta ka hada shi da wani a ciki idan kai haka ka sallami wannan layi to duk abin da za ka je gaban Allah Allah zai iya makarangwame da shi duk abin da za ka je gaban Allah da shi Allah zai iya makarangwame amma in wannan bai samu ba wallahi ka samu matsala ta har abada ka yi ƙoƙari ka ɗauki miƙati tun kafin a cin maka amma da a cin maka ko ka gyara ko baka gyara shi yasa ba wadda zai maka wasa da addini kamar wadda zai shigo maka da shirka haɗa wani da Allah a cikin bauta wato in kana so ka gane matsalar haɗa Allah da wani Allah a cikin bauta ka kalli ayoyin da suka zo akan shirka wato malam ka dubi Allah yadda ka san Allah rahamar Allah ka dubi kanka ka dubi jin kai na Allah da ke tattare da kai wannan wadda za ka iya gani da wadda ba za ka iya gani ba Allah shi ne arrahmanur rahim amma a ce ga wani laifi wannan laifin duk wadda ya mutu yana yi fir Allah ya ce ba zai yafe ba ai ka san abun ba karami ba bawa na Allah yayi laifin a matsayinsa na ubangijinsa ya ce kuma ba zai yafe ba ka san fa wannan ba karamar rigima ba ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara idan aka yi tarayya da shi idan mutum ya tsayu akan shirka da Allah ya mutu yana tarayya ba afuwa ba afuwa ba yafiya ba yafiya sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na gafarta duk abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk wanda ya tarayya ma Allah faqad iftara isman azima Allah ce ya dauko babban bala'i a wata aya yace faqad balla balalan ba'ida Allah ce ya bata batan da baya jin kira amma ko shirka mutum yayi ya tuba ko bokanci yayi ya tuba Allah zai mai afuwa don ya gyara ya dawo ya kadaita Allah da bauta إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Allah ce innahu man yushrik billah Allah ce duk wanda yayi shirka ma Allah ya mutu akan hada Allah da wani Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya ce Allah ya haramta mai shiga aljanna ba fa ba zai shiga aljanna ba haramun ne ya shiga aljanna haramun ne ya shiga aljanna wa ma'awahun na makomarsa wuta wa malil zalimin min ansar ai wa malil mushrikin min ansar Allah ce kuma wadda suka yi zalunci na shirka tarayya ma Allah ba su da mataimakin da zai taimake su babu wani mataimaki da zai taimake su wannan shine abu na farko cikin alkawari jama'a mun fahimta idan mutum ya yi tarayya ma Allah Allah baya mishi afuwa wata aya a suratul hajj ya ce wa man yushrik billahi fa ka'annama لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق Allah ya ce hunafa lillahi ghaira mushriki na bi suna masu kauce wa barna da shirka suna masu tsayuwa a tafarkin Allah ghaira mushriki na bihi ba su masu tarayya ma Allah Allah sai ce wa man yushrik billahi duk wanda yayi shirka ma Allah fa ka'anna ma kharra minas sama'i Allah ya ce kamar mutum ne da ya sukuto daga sama yana rikitowa fatakfafuhu tsairu sai tsuntsu sai ya je ya tafe shi a sama ya ya galgala shi au ta hawi bihin rihu ko iska ta kada shi ta jefar da shi fi makanin sahiq a can wani waje ne yadda mutum zai sukuto ka kaddara daga jirgin sama kafin ya iso ƙasa a samu tsuntsaye su je su tafe shi suna cin namansa suna ya galgala shi Allah ce duk wanda kaga ya shirka abin da ya ma kansa ke ya lalata kansa ya ɓata rayuwarsa ya ɓata makomar yana daga cikin abin da wato in ka kalli shirka da matsalar tarayya ma Allah malam duk wanda ka ji na sambatu akan wani Allah ko hada Allah da wani Allah wato ya kamata hankalinka ya tashi saboda ba karamar musifa ba ce wallahi malam duk rahamar Allah in ka shiga babin shirka wallahi ba ruwan sadaka ba ruwan sadaka annabawansa manzanninsa Allah ce wa tilka hujjatuna atayna وتلك Ibrahim ala حجتنا qaumi آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب kuna ji ko كلا هدينا ونوحا سونا ين- هدينا وإن من من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون kuna ji ba وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من دكنا جنسون يسكن؟
الصالحين wa isma'ila وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين wa min aba'ihim ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم zalika hudallahi yahdi bihi ذلك man yasha'u هدى min الله ibadihi يهدي به من يشاء من yace عباده walau ashra ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون duka waɗannan manzanni Allah yace wallahi da sun yi shirka da dubban ruwana da su ka dubi girman abun wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimin alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu ba farkon manzo ba kenan wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa waluta wa kullan faddalna ala alamin sai ce wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikwanihim an hada da ƴaƴansu da iyayensu wajtabainahum wa hadainahum ala si- ila siratin mustaqim sai ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi sai ce walau asharaku duk wannan tawagar da Allah ya ambata Allah ta da su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun duk aikin da suka yi kaga dai annabi Nuhu kusan shekara dubu yayi wa'azi zalla Allah ce duk abin da suka yi Allah ta da na lalata shi bana so maganar shirka karamar magana ce to ga sunan a social media ta ko ta ina zaka ji wani in ana faɗan falalansa ma sai kaga kaman wani sa'an Allah Allah haka ne wani zaka ji ana bayanin Allah zai iya umarni a ce wane ya ce a warware akwai wadda nake ji ɗazu ana faɗan wani daga cikin falalan wani waliyin wai an ɗauki ran almajirinsa ne shi ne ya kira mala'ikan mutuwa yake ce mishi me yasa aka dauka ya ce Allah ne ya kuri ce duka bar wannan na sani me yasa bani da hakki ne akan sa to wai yanzu wannan wai yanzu wannan wadda yake faɗan wannan magana ko kuma wadda ya yadda da wannan maganan akwai sauran musulunci ta tare da shi aka ce mishi fa a'a Allah ne fa ya aiko ni yace duka bar wannan maganan ni ba ni da hakki ne to in kana da hakkin ma Allah ai ya san kana da hakkin yace in dauke shi yace duk a bar wannan magana dan me da a dauke shi ba da in da Allah yake yi ba to wannan kuma wai addini ne me yi kuma masoyin annabi ne jama'a mun mun mun fahimta yanzu wannan ya sa ma Allah kishiya ko bai sa shi ba ya sa ma Allah kishiya ya sa ma Allah kishiya duk abu idan ya shafi haɗa Allah matsayin Allah kimar Allah da wani wallahi ba ba ba karamar fitina bace babu masifa wallahi mafi girma kaga ana shigar da wani hurumin Allah ko da kuma annabin Allah ne ko da kuma manzo ne na Allah hurumin Allah shigar da shi wallahi ba karamar masifa bace ba karamar masifa bace duka yace musu walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa laqad uhiya ولقد ilayka أوحي wa ila alladhina min إليك وإلى qablika الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah yace wa laqad uhiya ilayka hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila alladhina min qablika mun yi wahayi wa annabawa da manzannin da suka zo kafin ka la in asharakta Allah ke inda za ka yi shirka ai manzon Allah ba zai yi shirka ba to ka kaddara saboda babbar magana ne sai aka faro da wanda yafi kowa daraja la ya haɓa tsanna amaluka Allah ce inda za ka yi shirka duk aikin da kai da ya ɓaci akwai wadda yayi wani aiki irin na manzon Allah ba a yi ba kuma ba da a yi ba wato ka dubi girman yadda Allah ke magana idan matsala ta shafi shirka Allah sa'an wani ne lokacin da mutanen makka suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu abubuwa cewa su ba da su yi imani ba sai ya musu kaza sai ya musu kaza wa qalu lan nu'mina
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت, هل كنت إلا بشرا رسولا وقالوا سكة مشي لن نؤمن لك بزام تبقى كتاكبا حتى تفجر لنا من الأرض yambu'a har sai ka ɓuɓɓugar mana idan dunan ruwa daga ƙasa. Mu mutanen Makka muna da matsalar ruwa, saboda muna da rayu, muna rayuwa a cikin duwatsu. Idan kana so mu yarda kai manzon Allah ne, mu gaskata ka mu bi ka hatta ta fujura lana min al'ardi yambu'a har sai ka ɓuɓɓugar mana da idon ruwa daga ƙasa. Kun ji ɗaya? aw yakuna laka aw takuna laka jannatun min nakilin wa inabin fatufajjira al-anhara kilalaha tafjira tunda kuma mun ga kana yawon kasuwa kai ma kana neman abinci to ya kasance akwai wata gona gare ka wata gona ta kasance gare ka naka na dabinai da inabi fatufajjira al-anhara kilalaha tafjira ka dinga bugar da ruwa a ciki ba sai an mata bayi ba idan wannan ba zai yi ba au tuskita sama'a kama za'amta alaina kisafan ko kuma ka ballo wani yankin sama ya fado ya danne kun ji zaɓin farko ba suka ce ba za su yi imani ba sai ya bugar da ruwa a garin makka ta ko ta ina saboda haka nan bakin masallacin a samu wani bu ruwa na kulkula kofar gidan wancan yana kulkula bakin shagon wancan yana kulkula suka ce in ba za ka iya wannan ba to ka zan mai kuɗi aw takuna laka jannatun min nakilin wa inabi ya zam kana da wata gona na inabi da dabinai fa tufajjira al-anhara kilalaha tafjira Allah yace kuma ya zam kana bubbugar da ruwa a cikin wannan gona idan wannan nabiyun ba zai yiwu ba أو تسقط السماء كما زعمت alaina كسفا kamar yadda kariya za a iya ballo sama a kanmu to ka yanko saman ta faɗo ta danne idan wannan na ukun ba zai yiwu ba au ta'atiya billahi wal mala'ikati qabila to ka je ka zo da kai da Allah da mala'iku a fili Allah ya zo da kansa ya gaya mana kai manzon Allah mala'iku su zam shaidu idan Allah ya ce ni ne na aiko shi zuwa gare ku mala'iku in mala'iku suka ce Allah ne ya aiko shi Allah ya ce eh ni na aiko shi suka ce sai an yi haka mu yadda idan wannan ba zai yiwu ba au au yakuna laka baitun min zukrufin to ya zam kana da wani gida na gwal bai kamata a ce a wannan gidan kake kwana ba ya zam an samu arziki da wadata autar kafin sama idan kuma wannan ba zai yiwu ba to ka haura sama tunda ka ce wahayin daga sama yake zuwa to a zuro maka lada muna gani ka bi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ka shiga sama walan nu'mina liruqiyika kuma ba za mu yarda da shigankan ba don karka mana rufa ido hatta tunazzila alaina kitaban na qara'uhu sai ka zo mana da littafi kowa wanda za mu karanta mu gane sakon shine ma'anan bal yuridu kullum ri'in minhum an yu'ta sufan munashshara ni a kawo min littafi na an ramba a kawo mishi nashi Ahmad Tijjani ga abubuwan da kake yi ka daina an ramba ma a gaya mishi nashi kai ma a baka naka wannan ma a bashi nashi suka ce sai an yi haka wanda yake son gaskiya zai sa wannan sharadin qul ku ji martanin Allah sai ce ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu ai ma kuntu illa basharar rasula ni ai mutum ne manzo duk abin da kuka roƙan nan aikin Allah ne ba ɗaya nawa so bai kamata ku roƙen abin da Allah ne ke yin kayansa ba jama'a kun ji kaga ana jingina mishi wani abu na Allah sai ce a'a duk abin da kuka roƙan nan na Allah ne ni manzo ne mutum so ba ni da hurumi akan dukkan waɗannan jama'a ni kuna fahimta ko ba ku Kul Allah yace ka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ni ba kowa bane face mutum ne manzo wannan aikin da duk kuka nema aiki ne na Allah ashe kenan ko annabi ne aka dingina mishi wani abu inna Allah ne sai ture sai ce ba nawa bane wani ne ya ce wa annabi ma sha Allahu wa shi'ita kai da Allah kun ga dama yace aj'altani lillahi niddan yace ni zaka sa kishiya ma Allah yanzu ya kwade shi ba ga annabi Isa alaihi salatu wasalam ba ai a ranar alkiyama abinda wadda suka bauta mishi abinda nasara suka yi Allah na kiransa akan magana Allah ya ce wa iqalallahu وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله يتي ما قلت لهم إلا ما أرمك نجرك لك يا أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد الله زي كرا النبي إيسى عليه الصلاة والسلام أكن وأن دسك بوتا مشي الله سي شي مشي يا إيسى بن مريم يا كي إيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله Allah zai ce mishi ya isa ɗan Maryama, kai ne kace wa mutane su riƙe ka da kai da mamanka ababen bauta guda biyu koma bayan Allah, Allah ce kai ka gaya musu. Kun ji tambayar? A an ta ƙulta linnas, kai ne kace wa mutanenka ittakizuni ku riƙe ni wa ummiya da mahaifiyata ilahaini min dunillah ababen bauta biyu koma bayan Allah, ƙala subhanaka. annabi isa ya ce tsarki ya tabbata gare ka Allah ma ya kunu li an aqula ma laysa li bi haqqi yace ba zai yiwu na faɗi abinda ba hakki na bane ba hurumi na bane bauta ba hakki na bane ba ni da hurumi a ciki yace ba zai yiwu na ce mutane su bauta mun me yasa saboda ba hurumi na kaga ubangiji na tambayansa ya kada abu yace wannan ai ba hurumi na bane ma ya kunu li an akula ma laysa li bihaq ba hurumi na bane na faɗi abin da ba hakki na bane na ce a bauta mini ko a bauta wa mahaifiyata yace wannan ba hurumi na bane ba hurumi na bane sai yace ma Allah in kuntu qultuhu faqad alimtahu Allah in na ce su bauta mini ka san na faɗa in ban faɗa ba ka san ban faɗa ba jama'a kuna fahimta kaga kenan ko manzo ne aka dingina mishi wani abu na hakkin Allah zai kade ina ga wani wanda bai taka kara ya karya saboda haka abu na farko da zaka tsare in dai musulunci ne a addinin Allah ne abu na farko da zaka tsare shine tauhidin kadaita Allah da bauta cikin hakokin duk abin da yake nau'i ne na bauta hakki ne na Allah to ka kaɗaita Allah a cikin wannan idan ka ci wannan babin duk abin da zai biyo zai zo maka da sauki in babu wannan to baka fara musulunci ba tukunna Allah ya datar da mu insha Allah cikin lokuta nan gaba za mu ƙarasa sauran ayoyin da muka ɗauko karatunsu kuma dukansu insha Allah a nan majalisin za mu ƙarasa su Allah ya saka da alkhairi kamar yadda sanarwa ya gabata wannan shine darasinmu na goron sallah wanda za mu ɗauke darasinmu na laraba laraba daga wannan masallaci mai albarka zuwa ga masjidin da'awa saboda haka daga laraba mai yawa za mu mai zuwa za mu koma bakin tafsiri na yau da gobe na wannan rana ta laraba a nan masjidin da'awa insha Allah kamar yadda mun koma darussanmu na S19 ko shi ma na ranar litinin to ranar juma'a dama muna karanta littafin sharhu sunna da kuma adda'u waddawa to shi akwai gyare-gyare da aka samu na lokaci saboda cunkushewan waɗansu darussa wadda har yanzu ba mu gama shirya timetable ɗin wa'annan darussan ba tukunna amma shi ma bayaninsa zai zo nan gaba so kamar yadda muka ambata ba mun yaye wannan makaranta ko masallaci ba ne baki ɗaya so abinda muka yi waɗannan darussa na ranar laraba su ne muka ɗauke so da mun yi tsarin ƙarshen wata-wata za mu dinga gabatar da waɗansu darussa a nan to amma dai saboda canzawan tsare-tsaren da muka samu wadda yanzu na ambata wannan yasa ba za mu ayyana darasin nan ba to amma dai nan gaba cikin sauran darussanmu insha Allah za mu ambata lokutan da za mu dinga gabatar da darussan nan ko kuma duk lokacin da darasin ya taso za mu ambaci za mu sanar da darasin kamar yadda na ji an ramma yana faɗa na samu ƙalubale da yawa to amma tabbas duk wanda muka ma bayani kuma yana fahimta school of nursing wannan makaranta mai albarka ni kamar wani bangare ne nawa yau din nan shekarar mu 21 a nan mun fara karatu a wannan masallaci tun farkon 2004 yau kaga in ka buga lissafi a kalandan yan albashi ma shekara 21 ne to kaga kuwa an jima so akwai malamai da malamai ne na makarantan wadda tun suna ɗalibai muke tare da su a nan so abinda za mu ambata na alkhairi shine zamanmu a wannan makaranta tun daga jagororinta jagororin asibiti da dukkan jama'an da muka yi alaƙa da su a waɗannan shekaru ba wani abu da za mu faɗa sai alkhairi cikin wannan shekaru 21 ba a taɓa samun wata matsala guda ɗaya a shekara 21 wadda aka nemi a zauna da mu a wannan makaranta ko hukumar asibiti wannan TH namu ba a taɓa samu ba. A shekara 21. Ba mu taɓa samu duk jagororin da aka yi CMD CMD da aka yi a TH wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi kusan dukkansu akwai waɗanda ma suke ba da gudumawa wajen yaɗa karatuttuka akwai CMD da muka yi shafin su ma da suke da shi an yi karatun shi yake tura wa jama'a jagororin wannan makarantar waɗanda suke rike da makarantar har zuwa wannan lokaci duk kusan abubuwan da muke yi tare da su muke yi ni dai ba zan iya tuna wani lokaci da aka samu wata matsala da za a ce to ya kamata a zo a tattauna ba mu taɓa yi ba a shekarar 21 nan kun san su ma sun yi juriya sun yi haƙuri wani lokaci idan aka zo karatun mamaye makarantar duka ake mamaye makarantar duka ake to kaga in ba masu son abin da ƙaunar abin ba ba za su yi haka ba yanzu kuma da muka ce za mu ɗaga karatun kai kawo saƙonni tattaunawa wani sai na ɗauki mintuna shi kaɗai ina mai bayani don in gamsar da shi to ko ba komai wannan ƙauna ce so wannan insha Allahu ba zai bayu zuwa ga kuma a ce in mun tafi kuma mun yaye makarantar ba kenan sai dai kawai ganin yadda abubuwa suka yi faɗi suka yi yawa zai zama lokaci ne zuwa bayan lokaci sama kuma duk lokacin da za mu gudanar da wani darasi insha Allah yadda ake sanarwa za a sanar da lokacin da kuma darasin da za a gabatar in mun gama tsare-tsaren mu kuma wannan komai insha Allah zai fito saboda haka muna roƙon Allah ya saka ma kowa da alkhairi waɗanda suka ɗauki wannan lokaci ana hidima da kai kawo wajen gudanar da waɗannan darussa Allah ya haɗa mu cikin ladan saboda haka muna addu'a masu shugabannin asibiti da kowa da kowa da jami'an da dukka ake tafiya tare Allah ya musu albarka Allah ya ƙara ma rayuwarsu da zuriyarsu albarka ayyukansu Allah ya sa albarka a ciki jagororin wannan makaranta da ma'aikatanta babba da ƙarami Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya ma zuriyarsu albarka ɗalibanmu da suke wannan makaranta Allah ya musu albarka Allah kuma ya sa albarka a cikin karatunsu Allah ya tabbatar da su akan alkhairai na duniya da lahira saboda haka insha Allah ranar Laraba za mu ci gaba da gabatar da tafsiri a masjidin da'awa sauran darussan mu kuma da za mu ci gaba da yi a nan insha Allah nan gaba za a ji duk abin da ake ciki muna roƙon Allah ya karɓa mana Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin